عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ara mana numfashi ya ba mu izinin haɗu a cikin wannan masallaci domin mu darasa a cikin abin da ya fi komai muhimmanci a rayuwar musulmi wato abin da ya shafi tauhidi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya ce saboda shi ne ya halicci mutane da aljanu sannan muna cikin babi na biyu a littafin sunan rasul ɗaya daga cikin littattafan tauhidi shahararru waɗanda suke masu amfani masu amfanarwa na ɗaya daga cikin malaman da wato zamaninsa bai yana kusa da zamanin sosai ana ce mai alhafizul hakami mun ji tarihinsa a farkon darasin to muna cikin babi na biyu da malam ya ce mai littafi ya kula shi saboda ya tunatar da mu manufar halittar domin duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi shi akwai manufa akwai dalilin da yasa akai to mun sani Allah madaukakin sarki bai halicci mutane haka kawai ba don wasa a hasibtum annama khalaqnakum abathan haka mutum ya kalli sama ya kalli ƙasa yi ruwan sama a yi sanyi a yi kaza ga mutane ga aljanu ga dabbobi ga kwari wannan talaka wancan mai kuɗi wannan kafiri wannan musulmi mutum ya ce haka kawai aka yi duniyar nan ga taurari ga kaza kun ga wannan ba zai yi ba to in akwai manufar da ta sanya Allah malaukakin sarki ya ce wace ce wannan manufar sai Allah ya bada labari cewar saboda wuta dan adam kasancewar yana da abokan gaba ne da za su iya zamar da shi su hana shi wannan gonar daga ciki akwai manya-manya guda hudu wanda in ya samu ya kufce wannan to la'alla zai iya fadawa a tarkon wancan da farko akwai shaidan akwai shaidan idan mutum ya guje wa tarkon shaidan akwai annafsul amaratu bisu wato abokin gaba da yake tare da mutum koyaushe zuciya da take umarni da mummuna sai na biyu shaidan to idan mutum ya danne son zuciyarsa wani lokaci abokin gaban da yake wanda shaidan zai iya hana shi bautar Allah subhanahu wataala sai na uku duniya ita ma za ta iya zamar da mutum ta sanya ya manta manufar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya rufe shi sai na hudu akwai ƙorana usu munanan abokai su ma za ka iya tarbar mutum duk ya kirkira wannan zuciya mummuna ɗan duniya amma bai kuɓuta daga shirin abokan a munanan abokai ba tun da ɗan adam yana da yana fuskantar wannan hatsarin waɗannan hatsarin da za su sanya ya manta manufar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya halitta shi na bauta da tauhidi da kada ta Allah to Allah subhanahu wa ta'ala sai sake mana wannan da in dai ba mutum tabe wanda ta kai tabewa ba to waɗannan ababen za su taimake shi shine abin da zama karanta yau to malaka cewa wa akhadha al-ahd alayhim yake cewa awwal wajibin 'ala al-'abid ma'rifatu ar-rahman bit-tauhid ko kuma wannan babu da zai zo gaba bayan ya ambata mana me yasa Allah ya halicce mu don bauta ta mai to sai ya yanzu zai ambata mana cikin baituka biyu da zamu karanta inda sauran lokaci mu kammala babu gaba daya malam zai ambata mana yadda Allah madaukakin sarki ya taimake mu yadda ya halitta mana wasu ababe da za su agaje mu wajen bautar Allah subhanahu wataala da su dinga tunatar da mu to Allah madaukakin malam yake cewa akhraj fi ma qad mada min dhahr adam dhurriyyatahu kadh وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره يتي أخرج فيما قد مضى من ظهر adama Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar fi ma qad mada cikin wani lokaci da ya wuce min zahri adama Allah ya fidda hantu duk mutumin da za a haifa dan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda shi daga bayan annabi adam kazzarri yace kamar ciyashi ko kuma kanana kananan tururuwa to da ya fidda mutane ya zuba su gaba gare shi subhanahu wata'ala me yace musu me faru yace wa akhadha al'ahd alayhi sallama lokacin sarki ya dau alƙawari a kansu annahu la rabba ma'budun bi haqqin ghayra cewa ba wani da ya cancanci bauta bi haqqin da gaskiya in ka gana bauta ta wani da ƙarya ne ghayra kuma bayan Allah subhanahu to malam ya kawo abu biyu a cikin waɗannan bayyantaka na farko Allah subhanahu wata'ala ya fitar da duk wanda za a halitta daga cikin yayan annabi adam daga jikin annabi adam sai ɗau alƙawari a kansu cewa in suka zo duniya Allah maɗaukakin sarki za su bauta shi ne abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa alam a'had ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan sun ban yi alkawari zuwa gare ku ya ku yan adam cewar kada ku yi ta kuta ta washe da innahu lakum aduwwun mubin lalle shi dan mai nuna a gaban bayyananne a gare ku yace wa ani abuduni kuma ban ce muku kuta ta mu ba hada siratu mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya to malamai na cewa wannan alkawarin da Allah madaukakin sarki ke tunatar da mu ya zo cikin suratu al-a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum ka tuna ya rasulullah lokacin da ubangijinka ya dauka ya dauki alkawari min bani adama daga ƴaƴan annabi adam min zuhurihim aka ce daga bayansu ya zo cikin wasu riwayoyi Allah subhanahu wataala ya shafi bayan annabi Adam duka ya fitta waɗanda za a haifa daga gare shi tunda duk wanda za a haife shi in dai mutum ne ba aljan ba ba kuma mala'ika ba yana da alaƙa da annabi Adam shine kakansa kuma kaka ana ce mai uba shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana faɗa a yankin Hunayn ana annabiyyu la kadhib ana ibn Abdul Muttalib yace ni ne annabi ba da ƙarya ba kuma ni dan gidan Abdul Muttalib ne waye baban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah dan Abdul Muttalib amma sai ke tare mai san sai zuwa ga kakan to kaka ma ana ce mai uwa kamar yadda yan uwar mahaifiya akan kira ta uwa khala Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin kan tace al khalatu bi manzilati al um to Allah madaukakin sarki yace wa in akhadha rabbuka min bani adama tuna lokacin da ubangijin ka ya dau alƙawari da kayan annabi adam min zuhurihim daga bayan su zurriyatahu Allah ya fitar da zurriyar su gaba ki da gare ka wa ashhadahu ala anfusihim Allah sai ya sanya su shaida akan kaunar su da su akai abu kuma Allah ya ce ku yi shaida to kaga in ba Allah ba subhanahu wataala ban wanda zai iya haka don babu yadda za a yi mutum yanzu ya ci bashi a wajen kuma ka ce kai ne shaida mutum ya yi wani abu a ce shi ne zai shaida kuma bayan da shi a kai kaga ba a wannan a musulunci sannan ɗan uwan mutum ba zai zo mai shaida ba na kusa da shi domin ana tuhumar zai iya kallon wannan kusancin da yake tsakanin su ba da ƙarya yanzu ba za a zuwa cewa ya shaidan ka baka ce ɗana ba ko ina za ka karɓi wannan ba waye shi da kaka ce mahaifi ba ko ina za a karɓi wannan amma an ka ambaci wannan daban to sai a ce magana tana da ƙarfi to Allah madaukakin sarki yace wa ashhadahum ala anfusihim da Allah subhanahu wataala yace sai ya kafa musu shaida da su karan kawunan su menene alkawarin shine alastu bi rabbikum shin ba ni bane ubangiji shine abinda Allah madaukakin sarki tambaye mu kowa yana wannan wajen duk wanda za a haifa daga cikin yan adam tun daga lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki wannan alkawarin har zuwa tashin alkiyama kisa zan karanta a gaba wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ahlul umuri mahbusuna fiha hatta yuflaqa akhiru bani adam ma'abuta kabarurruka mutane da suka mutu za a tare su a kurkukun kabari har sai an haifi mutum na ƙarshe ya zo ya rayu wani lokacin tashin alƙiyama ya Allah madaukakin sarki ya umarci Israfil da ya busa sai a tashi duniya wanda ya mutu tun zamanin Nabi Adam yana cikin kabarinsa yana jira mahbusu to shi yasa wasu daga cikin malamai yake cewa lalle ya dace ga musulmi ya kasance mai yawaita aiki domin zaman da zai a cikin kabari ya nanninka zaman da zai yi a cikin wannan duniya la'alla shekaru goma sha biyar ashirin arba'in ya yi yawa ka ce ɗari da goma mu a yanzu ɗari da biyar ɗari da biyu wanda wannan tsofi ne na can baya ma ake samu yanzu duka tsakanin arba'in zuwa sittin mutane suke kare wanda ya sa'a shi ne wanda zai je sabai to kaga mutum zai yi saba'in a doron ƙasa sannan shekara nawa zai kuma a cikin ƙasa kaga Allahu alam wanda suka mutu tun zamanin Nabi Adam shekaru dubu nawa suka yi a cikin ƙasa Allah madaukakin sarki shi bai shi shi ya baiwa shi ya barwa kansa sani subhanahu wataala ya zo cikin hadisin Anas ibn Malik dangane da wannan alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya dauka akan cikin suratul a'raf kuma malam ya kawo cikin baitukan nan guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yuqalu lirrajuli min ahli an-nar yawm al-qiyamah za a faɗa wa mutum daga cikin yan wuta ranar tashin al-qiyama ara'aita law kana laka ma 'ala al-ard min shay'in akunta muhtadiyan bihi ka ba mu labari shin da ce duk abin da yake cikin duniyar nan naka ne na asali sannan mutum ya cancanci shiga wata ranar tashin alkiyama in aka ce ka bayar za ka bayar domin ka fanshi kanka to sai dan adam ya ce eh fa ya kulu sai Allah madaukakin sarki ya ce mai qad aram qad aradtu minka ahwana min hada aina ne mi abin da yake wannan sauki daga gare ka menene wannan abu qad akhadtu alayka fi dhahri adam na dauki alƙawari daga wajenka da sauran ‘ya'yan annabi Adam, tun kuna ƙugun annabi Adam. Allah fi shirika bi shai an to, cewar kada ka yi tarayya da ni da komai, iya abin da na so ke nake so da gare ka. Fa a baita sai ka ƙi illa an tu shirika bi sai dai ka yi tarayya da ni ka yi shirka da ni. Haka ya sake zuwa cikin hadisin Abdullahi dan Abbas. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala akhadha al-mithaqa min dhahri Adam alaihi salam. Allah maɗaukakin sarki ya ɗau alƙawari da ɗayan annabi Adam bayan ya fitar da su daga bayan annabi Adam ya zuba su gare shi ya ce ba ni ba ne ubangijin ku dukkanmu muka ce e to a ina aka yi wannan alƙawarin malamai sun ambaci wajaje uku duk da wannan duniyar malamai suna ce mata al'adar ɗan adam zai rayu rayuwa kamar guda uku da farko akwai al'adam lokacin da bai kasance komai ba kafin a haife shi to a wannan matakin Allah madaukakin sarki ya fitar da mu shi annabi adam Allah madaukakin sarki ya halice shi sannan sai ya fitar da zuriyarsa sannan wannan alƙawarin wasu malamai suna cewa a hakika a kai an fidda mu daga jikin annabi adam kamar kiyashi ko ƙananan tururuwa wasu malamai suna cewa kowa da kamanninsa da surarsa ya bayyana gaban Allah subhanahu wa ta'ala duk da akwai fassarar da wasu daga cikin malaman tauhidi da masu tafsiri suka yi domin wasu suna gani kamar wannan bai kasance a hakika amma wannan shine zahirin alkur'ani da kuma yadda waɗannan hadisan suke tabbatarwa to a ina aka yi wannan sai rayuwa ta biyu lokacin da mutum ya shigo duniya rayuwa ta uku barzahu ita ce rayuwar da mutum zai tsakanin duniya da lahira jikinsa yana nan amma ruhin yana can sai rayuwa ta hudu ita ce rayuwar lahira dan adam zai rayuwa guda hudu ne galibi akan ce uku amma rayuwa hudu yayi wanda ke masu cewa uku suna la'akari da cewa mataki na farko da ya kasance kafin a haife shi baya to kamar babu sai ya zama rayuwar farko rayuwar duniya sai barzahu kabari kenan sai kuma rayuwar da zai yi a gidan lahira to yazo cikin wannan hadisin cewa Allah madaukakin sarki ya dau wannan alƙawarin a gare mu da cewa idan muka zo duniya shi za mu kuka ta a wani waje da ake ce mai a Nu'man wani waje ne suka ce a kusa da waje bijan bi Arab wani kwari ne wani waje tsakanin duwatsu a kusa da filin Arab wasu suka ce a wajen da Allah madaukakin sarki ya dau wannan alƙawarin akan halittinsa cewa in suka zo duniya tauhidi za su tsayar babu shirka suka ce an yi shi ne a wajen da Allah madaukakin sarki ya saukar da annabi Adam lokacin da aka ce fita daga aljanna kulna biqu minha jami'a qala biqa minha jami'a kusako daga cikin aljanna bayan ya ci iri itace in aka ce ihbiqu kaga da shi da matarsa da kuma shaidan ihbiqa nan su biyu ake magana a kansu to a ina suka sauko wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa daga aljanna wani waje ne a cikin yankin kasar indiya wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam irin wannan kana da bukatar riwayoyi ingantattu sai waje na uku da wasu suka ce a ina Allah madaukakin sarki ya don wannan alƙawarin akan halittun sa cewa idan suka zo duniya shi za su bauta mai suka ce baina makka da wal madina tsakanin makka da kuma madina wajen yake to shi alkur'ani da kuma hadisai na nabi sallallahu alaihi wasallam ba su cika tsayawa akan irin wannan abin dole sai an ambaci waje da sunayen mutane da sunayen dabbobi da sauransu qur'ani bai cika ambatan irin wannan ba kuma abin da ake so shine ka dau darasi ka dau izina kai aiki da gundarin labarin da aka bayar ba dole sai ka san waye ba shi yasa a cikin alkur'ani zaka ga sunayen da aka kama ba su da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kai mutum dubu sama da dubu ɗari waɗanda suka yi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin manfana sun kai mutum sun haura mutum dubu ɗari sannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam malaman hadisi suna cewa sun haura mutum dubu sun haura mutum dubu ɗari ana ambatan dubu ɗari zuwa dubu ɗari da ashirin waɗannan waɗanda suka yi hajji tare da shi kenan ka sa wanda ba su je ba to amma cikin waɗannan sahabban da suka kai dubban ɗaruruwa sahabi ɗaya ne aka kama sunan shi a cikin alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam a wajaje hudu ne aka kama sunansa a cikin alƙur'ani sannan sai dai ka ji ana ta ce maka wadrib lahum masalan ashabat qaryati alqarya qarya qarya qarya wani gari alqarya haka zaka ji qur'ani yana ta ce maka ashabat jannati sannan ashabul kafi duk abin da za ka dace sunan su wane da wane da wane sunan karansu wane duka ba a cikin alƙur'anin ya ba ba a cikin hadisai ingantattu ba daga wajen waɗanda suka musulunta daga ahalin kitabi da nasara a ƙasa to kaga wannan shi yake nuna mana kamar yadda ɗaya daga cikin malamai yake faɗa a shi abdul aziz fariti domin a nuna mana mu al'umma sai ta aiki aiki kawai ake so mutum yi amma ka labarin wasu mutane sun yi kafirci karka da makanka sai ka ji mai sunansu an ba ka labarin wasu mutane sun yi abin kirki a aka ka yi kokarin siffantuwa da irin abin kirkin da suka yi ba dole sai ka san sunansu domin wannan ba shi bane abin da yake da muhimmanci to wasu daga cikin malaman suna cewa wannan alkawarin da Allah madaukakin sarki ya dauka shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin zukatan mutane na tauhidi da san gaskiya da san alkhairi da san kirki take cewa fitra pure nature da Allah maɗaukakin sarki ya gina zukatan mutane Allah bai taɓa halittar wani mushriki ba duk kafirai da kake gani an haife su suna musulmai iyayensu ne suka mai da su haka duk wani ba ma guje da ka gani musulmi aka haife shi amma wajen da ya samu kansa mutanen da aka haife shi a cikinsu su ne mushrikai sai ya tashi ya kama shirka su suka canza shi wannan zo cikin hadisai biyu ingantattu na Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko annabi yake cewa kullu mawludin yuladu ala al-fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi dukkan abin haihuwa da kasar jinjin namiji ko mace ana haifansa ne akan tabarki me tabarki tauhidi fa abawahu sallallahu alaihi wasallam yace mahaifansa biyu yuhawidanihi su suke maida shi bai hudu amma Allah musulmi ya haife shi ya ya halice shi afwan iyayensa biyu su suke maida shi dan kirista ba nasare iyayensa su suke maida shi ba majuse shi muke cewa ba maguje amma musulmi Allah madaukakin sarki ya halice shi canza shi akai sai hadisi na biyu shi ma ingantacce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa ni na halice bayina suna masu karkata daga shirka zuwa ga tauhidi wato alike wa inna shayatina qad talatkum an dini shaytanu su suka suka wurce su suka zamar da su a barin addinin su haka Allah madaukakin sarki yake faɗa yace sai suka haramta musu abin da na halanta a gare su suka sa suka koma yin shirka sannan waɗannan shaidanin ainihin aka faɗa ana nufin waɗancan dangi na iblis amma kuma akwai shaidanu ma daga cikin mutane domin ɗaya daga cikinsu ne shi ya hallakar da larabawa ya sanya su bautar gumaka da larabawa a jahiliya ba san me ake kira gunki ba suna kan tafarki da addini na annabi ibrahim suna aikin hajji yadda annabi ibrahim yake suna umara sannan suna saukar bako suna sadar da zumunci suna ayyuka na kirki duka daga cikin shari'ar annabi ibrahim suka ɗausu har sai da aka yi wani zamani wani mutum da ake ce mai amur ibn luhai al-khuzai khuzaa wata kabila ce da ta shugabanci garin makka sama da shekaru ɗari uku. to ɗaya daga cikinsu shine ya zo wata ran ya tafi sham siriya kenan a yanzu amma da ƙasashen ne guda hudu siriya jordan lebanon da filistin su ake cewa sham a tarihi amma yanzu ka ce sham abinda mutane suka sani kasar siriya ta kadai wannan mutumin sai ya tafi sham da ya tafi can sai ya ga wasu mutane suna bautar binki sai ya ɗauko binki na farko ya kawo shi da zirar larabawa da ake ce mai hubal sunan shi ne abu su ya kama a yaƙi na uhud yake cika baki a lokacin ƙudu hubal ka ɗaukaka ya kai hubal yau mun yi nasara akan musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa umar ya mai martani ya ce allahu a'la wa ajal allah shi ya fi ɗaukaka allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan hubal din nan sassake gunki to kaga an samu wani shaitani daga cikin mutane da ya zo ya raba su da addinin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i da mi'raj shekara ta goma bayan annabta uku kenan kafin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da aka dauke shi daga baitul maqdis zuwa sama sama ta bakwai yace ya ga wannan mutumin a cikin wuta yana kewaye hanjinsa ya zazzago yana kewayewa kamar wannan kamar wani jaki ko kuma dabbar da aka daure da aka daure ta a kirki yace ya ganshi yana kewayawa a cikin wuta kayan cikin sana'unsa to saboda shi ne fara saboda wannan masifar shi ya fara kusar da su to malamai suka ce akwai ababe uku da Allah madaukakin sarki yi wa mutane domin kada su halaka domin kada su bauta wa shaidan domin kada su sauka akan tauhidi da ya halicce su akai na farko wannan alƙawarin da aka dauka da malam ya bamu labari Allah ya fidda zuriyar annabi Adam daga gare shi gabaki ɗaya da kamanninsu da yanayinsu sai suka zo a sura kamar ƙananan-ƙananan tururuwa dukkan mutumin da za a yi ba daga annabi adam Allah ya ce shin ba ni bane ubangijinku duka muka ce wannan abu na farko ce kowa ya san cewar Allah shi ne ubangijinsa alamun tauhidi suna cewa da za a kaddara daga ranar da aka aka haifi jariri a kai shi jeji ya jefar da shi ya tashi a cikin namun daji har yanzu wannan ilimin na sanin Allah yana tare da shi har yanzu wannan ilimin na sanin Allah madaukakin sarki yana tare da shi shi kadai in ya zauna yana tunani zai dinga hararo cewa duniyar nan tana da mahalicci shin abinda duk duniya kowa ya akwai wani karfi da yake rike duniyar nan me yake hana sama faduwa ai duk gini da za a yi sai ai kafe shi akan ginshikai amma ga sama da zai yi amadin tarauna babu wani da zai nuna ga wani ginshiki a ƙarshen gabas ko yamma ko kudu ko arewa ga ƙasa ga itatuwa duwatsu da sauransu ababe waɗanda sun fi ɗan adam girma sun fi ɗan adam ƙarfi da sauransu to dole kowa ya san akwai wanda ya yi su har waɗanda suke musu sannan waɗannan halittu masu girma dole su kasan wanda ya yi su ya su subhanahu wa ta'ala to mutum shi kada in ya zauna yana tunani zai dinga hararo cewa akwai wani ƙarfi da yake rike wannan duniyar abin da suke cewa supernatural power kuma kuma Allah madaukakin sarki har ila yau ya sake halittar mu da jin na kasu cewa ɗan adam bai cika ba yana jin tsoron wasu ababe saboda haka yana neman kariya shi sa zaga mushriki a ƙasar mai bautar budda a ƙasar china idan ya sai mota sai ya ɗau mota ya kai ta can kulcin wajen bautarsu domin boka ya sanya mai albarka a mai addu'a ya samu kariya daga hatsari wa yake sababa wannan hatsarin shine wanda yake rike da wannan duniyar subhanahu wa ta'ala to mu a wajen mu wannan supernatural power shi ake cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne sama da kowa shi yake kaddar komai mummuna da kuma kyakkyawa su kuma a wajensu wancan ya ce ma gunci wancan ya ce ma kaza wancan ya ce ma kaza amma babu mutumin da ya isa ya ce shi yau ya wadatu baya tsoron kowa baya tsoron komai baya jin cewar akwai wanda ya halicci wannan duniyar har turawa da mulhidai da aka yi a cikin tarihi da su fir'auna duk ƙarya suke da mallam madaukakin sarki da ya ambaci fir'auna في سورة القصص يتي وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا الله ما دوكين سركي سي دنجنا سنن الله da suka yi da zakatan su da cewar yaqini ne ya sani kuma wannan sanin Allah ta hanyar fitra wato jini na farko da Allah madaukakin sarki ya halicci zakatan mu akai da wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bautar Allah ko banyara an ce mana yana zuwa ko lokacin yana ganin maka yana fita ko hira ya dauki guzuri daga wajen matarsa ya je ya kwanaki in guzuri ya kare sai ya dawo ya sake dauka ya je ya sake yin kwanaki sallallahu alaihi wasallam to wace bauta yake a cikin kogo sallah ce ba sallah ba azumi ba azumi ba ne ambatan Allah ne subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah ba wannan bane don ba saukar ba duk bai san da waɗannan sallallahu alaihi wasallam وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بسم القرآن ما قبلنا أسوكر لي بسم سلا ما قبلنا أسوكر لي وسوكر شيء بوتر ده النبي صلى الله عليه وسلم هيك بوتر شيء تتفكري تنادي akan halittun Allah madaukakin sarki yana zaune sai ya kalli kogon lalle wanda ya halicci irin wannan halittar ya kalli dutsen da kogon yake ciki jabal nur sannan daga kai ya kalli sama ya ga girmanta da yadda Allah matsakin sarki ya daga ta da yadda ba ta bukatar gyara ko kuskure ba kowa haka ya shigo duniya ya tarar da ita haka zai bar duniya ya bar ta sannan ya kalli ƙasa ya kalli koji ya kalli halittu na Allah matsakin sarki mutane dabbobi ƙwari da sauransu to wannan sai dinga ƙara mai imani suka ce bauta ta tunani akan halittu na Allah madaukakin sarki da suke kewaye da shi irin wannan bautar yake kuma wannan na daga cikin abin da yake ƙara imani yana daga cikin abin da yake ƙara imani wanda kuma da yawan mutane ba sa irin wannan bautar da yawa wato ba kasafai muke zuwa mutum ya zauna a bayan gari ya zauna ya dinga tunani akan halittu na Allah madaukakin sarki da sauransu shagulgular rayuwa ba sa barin mutane amma idan mutum yana samun lokaci ko da minti ashirin talatin a cikin sati da zai dinga keɓancewa da kansa to lallai wannan zai ƙara mai imani matuƙa kuma zai taimake shi na biyu tunani akan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala in ka ɗauki sunayen Allah madaukakin sarki ko ka ɗau guda ɗaya ar-rahman ka yi tunani akan ar-rahman ka tuna rahamar Allah madaukakin sarki da tausayi na Allah madaukakin sarki da jin kai da jin cewa kuma rahama ɗaya Allah ya saukar a cikin wannan duniyar da ita mutane suke jin tausayin junansu dabbobi suke jin tausayin junansu da duk wani da ya ji tausayin wani da wannan rahamar guda ɗaya ka saukar ranar tashin alkiyama za a tuwo da casa'in da tara da Allah madaukakin sarki da kan bayi aka ce har shaidan sai ya yi zaton shi ma zai samu wani kaso na rahama saboda abin da zai to ka dinga tuna suna kamar sunan Allah subhanahu wa ta'ala kamar a irin wannan lokaci da musulmai suke da rauni ka dinga tuna sunan Allah al-aziz duk lokacin da ka ji tsoron wani al-aziz mawai al-kabir al'azim to in kana tana irin waɗannan ababai duk tsoron wani zai fita a cikin zuciyarka in banda Allah subhanahu wa ta'ala dan duk wani in ma kabirun ne babba ne Allah madaukakin sarki yana sama da shi shi yasa a kabarar harama muke cewa Allahu akbar Allah shi ne mafi girma shi ne sama da kowa to shi yasa za ga musulmi babu wani karfi babu wani abu da zai so ya razana shi domin ya san Allah madaukakin sarki yana sama da komai subhanahu to wannan shine abu na farko da Allah madaukakin sarki mana ya halicce mu don mu bauta ta mai to sai ya taimake mu akan wannan bauta na farko muka yi alkawari a gaban Allah cewar alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijin ku muka tafi gabanin a haifin sannan na biyu malamai suka ce fitra Allah madaukakin sarki da ya halicci mutane sai ya dasa a cikin zukatansu wannan tauhidin da yake idan aka zo duniya shi za a yi da shi ake haifin kowa har kamurai da wannan tauhidin suka shigo duniya kamar yadda muka ji waɗancan hadisan guda biyu sannan abu na uku malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya sake turo manzanni wanda shi ne zancen alƙur'ani rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusuli wa kana Allahu 'azizan hakima Allah ya ce rusulan ai arsaltu rusulan na aiko manzanni jakadu ɗan aiki daga gare ni zuwa gare ku in suka zo me za su yi aiki biyu ne mubashiri za su yi albishir albishir gawa suka ce ga mutanen kirki kan cewar Allah ya muku alkawarin ingantacciyar rayuwa a duniya sannan kuma da samun aljanna a lahira wa munziri sannan za su kasance masu gargadi masu tsoratarwa ga suwa kafirai munafukai fasikai da kan cewar in ba ku bar wannan kafircin ba da munafurci da fasikanci to ba za ku rabu da kunci ba cikin wannan rayuwa sannan a gidan lahira Allah madaukakin sarki ya tanadi azaba ga duk wanda yake kangararre shine gargadin da manzanni suke me yasa aka turo manzanni aya ta ce ni Allah yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul domin kada mutane su kasance suna da wata hujja bayan turo manzanni duk bayan waɗannan manzanni da annabawa na Allah subhanahu wata'ala da aka turo kowace al'umma wa in min ummatin illa qala fiha nabi an wata al'umma da tawo banta da manzo manzo ya shuɗe a cikin su ya zo wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah hakika aiki cikin kowace al'umma rasulan jakada dan aiki in ya zo me yake cewa an ya'budu Allah wa yastanibu tawhid bota tawa Allah subhanahu wata'ala mun yisanci dagutu duk wani abu da aka mutatawa kuma bayan Allah subhanahu wataala mutum ko aljan ko itace ko dutse ko ma mene sunan shi dagutu abinda aka mutatawa kuma bayan Allah ba a kallon wannan abu mai rai ne ko mara rai mutum ne aljani mala'ika dutse ko ma mai sunan shi dagutu to waɗannan ababe uku su ne Allah maɗaukacin sarki ya mana da za su taimake mu wajen bautar Allah maɗaukakin sarki wajen aiwatar da abin da muka zo duniya domin sa shine tauhidi na farko Allah maɗaukakin sarki ya ɗau alƙawari ya ce ba ni bane ubangiji ku muka ce na biyu Allah maɗaukakin sarki da ya tashi halittar mu sai ya gina zuciyar mu akan tauhidi shine fa aqim wajhaka kamar yadda yazo cikin suratu rum fa aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrata Allah ka tsaida fuskar ka lid-dini ga wannan addinin hanifan wato ka tsaya a mai ƙetar ka karkata daga duk wata shirka ka dawo zuwa ga tauhidi fitrat Allah wasu malamai suka ce din Allah wannan shine addinin Allah ka tsaitar wasu kuma suka ce fitrat Allah khalq Allah wannan ita ce halittar Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi duk wanda kaga ya zama mushriki ganganci ne ko tarbiyyar da ya samu ko iyaye da suka tsora shi akan shirka amma Allah subhanahu wa ta'ala bai halicci wani dindiri a matsayin mushriki ba kowa da tauhidin ne shi to domin kada mutane su zo su ce sun manta sai Allah ya sake turo manzanni ya ce a zo a tunatar da mutane wancan alkawarin da suka yi a gaban Allah madaukakin sarki da ya ce musu ni ne ubangijin ku suka ce sannan a sake tunatar da su abin da muka dasa a cikin zukatansu na tauhidi kada ya ta Allah madaukakin sarki da san duk wani alkhairi su waye sai wannan aikin su ne manzanni sai ku je ku tunatar da mutane yanzu duk bayan waɗannan matakan guda uku a samu wani yayi shirka kaga shi yasa Allah madaukakin sarki bai yi wa duk wani mushriki uzuri ba in har ya mutu yana yi yace ba zai samu rahama samu ranar tashi kiyama sannan zai zauna a cikin wuta har zuwa lokacin da ba shi da iyaka kamar yadda yazo cikin suratul nabai labithina fiha ahqaba lit-taghina ma'aba ga masu ƙetare iyaka wato wutar za ta kasance makoma a gare su ya za su zauna ya ce labiti na fiye a haƙaƙa za su zauna a cikinta zamaninnuka masu yawa malamai suka ce duhuran ta tabi'a zamaninnuka wanda suke biye da juna wasu malaman tafsiri suka ce idan ɗan wuta ya shiga wuta allah ya kiyashe mu yana shiga za a buɗe mai fayar ɗin shekaru tamanin irin shekarun lahira ba irin namu ba shekara ɗaya a lahira a wajen Allah maɗaukakin sarki tana daidai da shekara dubu nan shi ne wa inna yau mana inda rabbi ka ka alfi sanatin min mata wato yini ɗaya a wajen ubangijin ka ya wasu Allah kamar shekaru dubu ne a kirgin to aka ce idan ɗan wuta ya shiga wuta za a buɗe mai fayil in aka kawo shi za a buɗe mai fayil na shekaru tamanin idan suka ƙare yana murna za su ƙare sai a sake buɗe mai tamanin haka za a yi ta tamanin tamanin har zuwa zuwa zaman da ba shi da ƙarshe da shi yasa kaga mai cece ribar mutum a wannan rayuwar shi da ya san zai rayu shekaru 60 in ya kai 70 80 90 100 yanzu kan a ce ka fito da mai shekaru 110 a nan kusa da mu an haɗa ka da yi to ƙarshen abin da mutum zai yi shekaru 100 ne da ɗan kaɗan amma ya zo ya yi ta shirka ya yi ta aikata tsiya ya yi ta abin da yake so sai kuma ya je ya shiga wata shekaru dubu kaza shekaru miliyan kaza irin na lahira shekaru biliyan shekaru triliyan har sama da haka to ina riba a cikin wannan daga riba ita ce mutum ya bi Allah subhanahu wa ta'ala sai huta ya rayu cikin rufin asiri na Allah madaukakin sarki a wannan rayuwa sannan ya koma gidan lahira ya shiga cikin aljanna da ko shekara nawa za a yi kaga shi baya cikin damuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu to waɗannan ababe uku su Allah madaukakin sarki mana shi yasa bayan ukun nan subhanahu wataala bai yi wa wani uzuri ba sannan shi yasa aka halittu wuta domin kangararrun da suka saba wa Allah madaukakin sarki suka sa kaba suka shuda waɗannan ababe sun yi wa Allah alƙawari suka karya ya ce shine ubangijinsu da suka zo duniya suka rike shaidan a matsayin ubangiji Allah madaukakin sarki ya halitta musu tauhidi ya sa a cikin zukatansu amma suka canza suka kama kafirci shi yasa idan mutum ya mutu yana karami ƙasa da balaga in dan musulmi ne to dan aljanna ne auladul mushrikin kuma ƴaƴan mushrikai yazo cikin wata riwaya Allahu a'lamu bima kanu amilu wasu kace su ma ana sada su da ayyan musulmai don ba su balaga ba sun kama shirka la su ma aka ce makomar su makomar ayyan musulmai Imam Qurtubi ya tattauna wannan cikin littafin at-tazkira fi ahwalil mawta wa umuri al-akhir tunatarwa sun yanayi sai ne shi na matattu da kuma sha'ani na gidan lahira to an samu wata riwaya kuma dangane da ayyan mushrikai ya za a yi da su su kuma tunda ake ana haifan su da tauhidi sannan sun mutu ba su balaga ba ballantana a dora su akan shirka kaga kuma ba canza su yake ko ba su to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa wata riwaya Allahu a'lam bima kanu amilin Allah shi ya fi sanin abin da za su aikata da sun girma in suka girma ta wata riwaya ta zo kuma za a yi musu jarabawa ranar tashin kiyama daga cikin abin da aka rawaito za a ce musu ku kama hanya ku tafi wuta duk wanda ya juya ya yi wa Allah matsaukakin sarki biyayya ya dumfari wutar sai afka sai a ce mai damu inda ka girma aka turo maka manzo ko mai wa'azi to za ka yi wa Allah matsaukakin sarki biyayya sai ka tafi aljanna duk wanda ya taurin kai kuma ya ce to ya Allah ni da ban balaga ba ban girma ba ban yi kafirci ba yau kuma a ce an sa ni auta sai ya ce to da dama wannan mai taurin kai kangararre ne inda manzo aka tura mai haka zai je dinga musu da shi to an ambace ne maganganu da yawa amma abin da ake da yaƙini a kai Allah matsaukakin sarki ba zai kona wani ba bayan bai mallaki hankalin kansa ba ba zai kona wani ba bayan a hujja ta Allah matsaukakin sarki ba ta tsaya a kan shi ba ta hanyar tura mai manzo da sauransu ranar tashin alkiyama Allah shi ya san yadda zai da irin waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da to cikin abin da ya rage na lokaci sai mun ƙara wasu in bakin tuka to wannan shine alƙawari da Allah madaukakin sarki ya dauka akan kaga akwai aiki kuma Allah ya ce wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan ku cika alƙawari alƙawari na Allah madaukakin alƙawari ya kasance abin tambaya a wajen Allah to sai ce wa ba'da hada bayan wannan alƙawari da Allah ya dauka subhanahu wa ta'ala ya dauka akan na cewar ba ni ba ne ubangijin kuma ka ce e kai ne Allah suka ce Allah maɗaukakin sarki domin ya ɗaura wani alƙawarin sai ya kawo mala'iku ya sai ku yi shaida to mala'iku ne za su ce an ta ƙoro yau mai kiyamati kar ba ku zo ku dinga faɗa ranar tashin alkiyama inna kunna an hada gafili mun rabkana a barin wannan alƙawari to Allah bayan ya sani wanda aka yi alƙawari da su sun sani sai ya kawo wani bangare na uku mala'iku ya ce ku zo ku yi shaida tsakani na da waɗannan mutane to domin kada mu ce mun manta mala ya ce wa ba'da hada bayan wannan alkawari rusulahu qad arsala sai Allah ya aiko da manzanninsa Allah subhanahu wata'ala ya ce in kuka je aiki biyu za ku ku tunatar da su alkawarin da suka yi min na cewar ni ne ubangijinsu kuma za su rubuta min suka zo duniya na biyu kuma ku tunatar da su shukra cewar mai wannan tauhidin da na ce na dasa musu a cikin zukatansu ku motsa shi duk inda ya tsatsa a wanke inda kura ta hau shi a kaɗe shi ne aikin manzanni shi ya sa malamai aikin da suke yi bayan manzanni su ma dai kai annabawan Allah matsaukakin sarki suke suna ƙarasa aikin da suka fara domin in aka daina wa'azi zance ya ɓace ɗan adam yana da buƙatar tunatarwa amma an kira shi mutum ne kamar yadda hausa suke faɗa daga mantuwa aka yi da larabcin insan daga nisiyan mantuwa wa masu biyar insan illa li nafsihi wa mal qalbu illa annahu yatakallam an sanya wa mutum mutum ne daga mantuwa shi sallama lokacin sarki ya faɗa wa laqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya wa lam najid lahu ahma mun yi alƙawari zuwa ga annabi adam sai ya manta yanzu cikin wata riwaya annabi adam ya manta sai zuriyar sama ciwon mantuwa ya kama su to dan adam yana da mantuwa to kar ya zo ya ce ya manta wancan alkawarin in ba a turo wanda zai tunatar da shi ba kaga ya samu hujjar da zai rika a gaban Allah Allah madaukakin sarki ya katse wannan hanzarin ya turo annabawa bayan annabawa ya sake tada malamai ya ce ku ci gaba da aikin waɗancan bayin nawa to kaga yanzu babu wanda zai je lahira ya faɗi wani abu a can in har ya kasance ya shirka bai tsaye da tauhidi ba bai bi Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da hujja bayan waɗannan matakan uku har ma da aikin malamai a bayan annabawa hudu duk waɗannan matakan hudu mutum ya shure su ya ki bin Allah subhanahu wa ta'ala ya manta da wancan alƙawari tauhidi da aka dasa mai a cikin zuciyarsa ya goge shi ya mai gurbinsa da kafirci abinda annabawa suka zo da shi ya ƙi yin imani malamai su suna wa'azi bayan tafiyar annabawa duka mutum ya kasance wannan ba su amfani shi ba to kaga irin waɗannan ne Allah madaukakin sarki ke kona wa auta shi yasa Allah madaukakin sarki yana uzuri akan laifuka idan mutum ya mutu yana aikata laifi duk girman sa in dai musulmi ne to ana tsammata mai rahama ta Allah madaukakin sarki duk da ana ce masa tsoro to amma ban da shirka in mutum ya mutu yana shirka musulmi ne shi ko arne na asali ranar tashin alkiyama ba mu magana samun rahama ta Allah madaukakin sarki ko kusa da ita ba zai je ba ko kanshin ta ba zai je ba shi sa kaga anan dole mu tunatar da kawunan duk mutumin da yake tsari ya san cewar in ya mutu yana tsafi zai mutu ba musulmi ba domin tsafi baya taɓa yiwuwa sai in an yi shirka ko an yi kafarki ko an yi ɗaya daga cikin manyan laifuka da Allah maɗaukacin sarki baya su bayan da duk wani tsafi da aka yi a duniyar nan baya baya yiwuwa sai an kafarce wa Allah aljanu suke yadda yau mutum aiki to akwai yan uwan mu fadar ce wannan tsafin kuma ba su daina ba wasu akai suke mutuwa to kaga mutum fa za a tashe shi ne a cikin sauku na kafirai ranar tashin alkiyama a nan duniya an san shi a cikin mutane ana sallah tare da shi amma ranar tashin alkiyama ba a cikin musulmi zai tashi ba kuma ya mutu yana tsabi ya mutu yana shirka ya mutu yana hada Allah subhanahu wataala da wani ya mutu yana bautar aljanu aljani ba zai yi aiki ba sai an zo an mai sujada ko an zo an mai yanka an kira sunansa akai ko kuma an kira sunan Allah an zaga an kira sunan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ci mutuncin sa ko a dau alqur'ani a kike tashi duka wannan aiki ne na kafarci kuma ko da wannan suke samun mulki da wannan suke samun kuɗi da wannan suke samun biyan bukata wasu mata saboda kishi suna yi to kaga dole mu dinga tunatar da kawunan mu akan hatsarin wannan aikin domin dan mutum ya mutu a cikin musulmai ba shi ba shi ne zai ba shi garantin samun rahmar Allah madaukakin sarki ba mutum ya mutu yana shirka ya mutu yana irin waɗannan ababe ko a makabartar musulmai aka binne shi ko musulmai ne suka mai sallah wannan babu abin da zai mai domin bai zo da sharadi na Allah madaukakin sarki ba da cewar innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannata wa ma'wahu an-nar ya fada cikin wannan ne lalle yadda sha'ani yake duk wanda ya tarayya da Allah madaukakin sarki da wasu abara faqad harrama ya mutu akai faqad harrama Allahu alayhi al-janna hakika Allah madaukakin sarki ya haramta al-janna akan ومأواه النار كما سيتجه وما للظالمين من أنصار الظالمين إن وأنا من شركة بهم من ذلك كده الله يعني شيء متن يموت أو الله يبغى متن إما يقول يوم شنو ذلك شيء ما في جماعة إن الشركة لظلم عظيم كما يدل في سورة القمر يتي الظالمين بس لما تيمك أقوى الله سبحانه وتعالى ولكن توندا أكثر شيء yana da alaka da shirka irin wannan a tunatar da shi Allah madaukakin sarki in ya mutu ba a kai wallahi babbar rigar da yake sawa da hula da jamfa da musulmai su mai wanka abin da shi a makabartar musulmai a raka shi wannan ba zai amfani mutum ba in har ya mutu yana yi duk wannan ba zai mai amfani ba waɗannan ababen za su amfani mutum idan abin da yake aikata a ƙasa da shirka ne ana zina ana caca ana luwaɗi ana kaza shi ma ba haka aka so ba to wannan ceto na musulmai da sallar da suka zo suka mai da addu'a da suka yi akan gawarsa watakila Allah madaukakin sarki ya karba daga wasu daga cikin wanda suka yi wannan aikin ko saboda wasu ayyuka da ya gabatar ko kuma ya tuba amma shirka banda shirka kafirci banda kafirci Allah subhanahu wa ta'ala da ke kyau insha Allah zan takaita akan waɗannan baitutuka takwas ake kira ko subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk